الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونست الأمة وجهد في سبيل ربه أتأته الله اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم عباد الله أوصيكم بتقوى الله عز وجل وسمع والطاعة فإن مولاكم قد أمركم بذلك في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله وبعض عباد الله واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروا عباد الله خطبتنا اليوم موضوعها يحتاج اليه الكبير والصغير والرجل والمراه والحاكم والمحكوم والعالم والمتعلم لا سيما في هذا الزمن الذي يت... الذي يت... الذي تتكثر فيه الفتن وامور منكره واعمال شنيعه الا من رحم الله انه هو العزيز الرحيم وفي هذا الزمن عباد الله يستطيع الانسان ان يصل الى المنكر القبيح وهو في حجر بيته دون ان يشعر به احد وهذا يستطيع أن يطوف في ألوان الدلالات والشبهات والهوى وهو في حجر بيته عباد الله واليوم لا عاصم من أمر الله إلا من رحم يجلس الرجل أو امرأة وهو في حجر بيته يمكن أن يفعل ما يشاء وأن ينظر إلى كل ما يريد وفي هذا الزمن عباد الله خسرت الشكاية من الوالدان على أولادهم بعدم معرفة عاقبة من عاق والديه في يوم القيامة وفي هذا الزمن عباد الله خسرت الشكاية من الزوجات على أزواجهم انتكس كثير من أداء من أداء حقوقهم ولهذا في مثل هذه الأوقات والأزمنة لا بد من الحديث عن مراقبة الله عز وجل يعز به الإنسان نفسه ويعز به إكوانه فإن القلوب يحصل لها من ألوان الغفلة ومحبة الشهوات والظلم والخيانة والخديئة قال الحافظ ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين المراقبة بأنها دوام علم العبد ويقينه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه فاستدامنا لهذا العلم هي المراقبة إذ يتيقن الإنسان أن الله ينظر إليه ولا يكفى عليه شيء من أهواله هذا هو حال المراقبة وفي حديث جبريل أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك عباد الله المراقبة أساس الأعمال القلبية كلها وهي أمودها الذي قيام الذي قيامها به أن تعبد الله كأنك تراه وقال أبو حفص لأبي عثمان النيسابوري رحمهم الله تعالى إذا جلست للناس فكن واعظ لكلبك ولنفسك ولا يغرنك اجتماعهم عليك فإنهم يراقبون ظاهرك والله يعاقب باطنك إن الله لا يكفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو ثالثهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة عباد الله وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا وكان الله على كل شيء رقيبا ألم ترى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسمع بالناسية وعلى المسلم عباد الله يعلم ويتيقن بأن الله يرى ويحضر هذا في كل لحظة من لحظات الحياة حتى يتم اليقين بأن الله مطلع عليها عالم بأسرارها رقيب على أعمالها قائم عليها وعلى كل وعلى كل ما نفس منك وعلى كل ما كسب نفس قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى عليك بالمراقبة ممن لا تخفى عليه خافية وعليك برجاء ممن يملك الوفاء وعليك بالحظر ممن يملك العقوبة قال ابن المبارك رحمه الله تعالى لرجل راقب الله يا فلان راقب الله يا فلان فسأله الرجل عن المراقبة فقال له ابن المبارك رحمه الله تعالى كن أبدا كأنك ترى الله عز وجل وما تكون في شأن وما وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من أمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه أقول ما تسمعون إن صوابا فمن الله وإن أقطعت فمني ومن الشيطان فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم إلا dukkan yabo da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wataala shi kadai yake bashi da abokin tarayya a samai da kuma kasai muna shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama babba ɗan abdullahi farin jakada bawan allah ne ko manzon allah ne da ya zuwa duniya da alkhairin da babu kamarsa shi ne alkur'ani da kuma musulunci wanda ya bishi ya tsira wanda kuma ya saba masa ya halaka ina shaidawa tare da ku cewa ‘yan uwana cikin addini babu abin bauta da cancanta sai allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai yake a sammai da ƙasai muna shaidawa tare da ku cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa ne kuma jakadarsa ne bayan wannan yayin uwa cikin addini ina yi wa kaina wasici da ku bisa kiyaye dokokin allah a ɓoye da kuma fili domin allah ta'ala ya fara wannan wasici da kansa a cikin alkur'ani mai girma da ya ce na yi wasici gare ku ga kuma waɗanda suka gabace ku cikin ahalul kitab akan ku tsaya kan kiyaye dokokin allah subhanahu wataala mu sani ya uwa yau muna yinin juma'a wanda ta yi daidai da 21 ga watan ɗayan musulunci watan almuharram hijira yau na da shekara 1444 hutubar mu ta yau a wannan masallaci namu na usman bin affan unguwar hamadu kafi bypass a fadar jihar gombe za ta yi magana ne game da muraƙaba al-muraƙaba taka tsantsan da wannan rayuwar da kuma duk inda kake Allah ta'ala iya tsinkayenka iya da wakilai a kanka wanda ba sa gengide kuma ba sa bacci ba a ba su cin hanci ba su masan shi ba ballanta nasu farba kullum ka tuna da wannan baccinka tashinka walwalanka bakin cikinka warwalanka farin cikinka to ga sani Allah ta'ala yi raƙibuka iya kula da kai iya kula da kai duk inda kake duk inda ka kasance Allah ta'ala iya tafi da kai ya sanya ma masu tsaro marubuta amintattu gare shi wanda ba sa ƙari kuma ba sa rage duk abin da kai iya nan a kattabe a rubuce a ajiye za kuma ka je ka same shi a gobe alƙiyama wannan shine muraqaba domin Allah ta'ala yana cewa dukkan dan adam daga ran da ya balaga har ran da zai mutu akwai rubutaccen aikinsa kaf a rayuwarsa za a rataya masa auya wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi wa nukhrij lahu yawm alqiyamati kitaban yalqahu manshura za a maida shi littafi a ranar alqiyama a ce iqra kitabak da karanta littafin ka da kanka ba wanda zai taya ka karatu nayi abu kaza na alkhairi ka dinga farin ciki ha umqra'u kitabiya inni zanantu anni mulaqin hisabiya fahuwa fi aishati radiya Allah ya samu da cikin su idan kuma ya cika da ayyuka na shari da sabo zai ci ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا سي الله ce khuzuhu faghulluhu summa jahima sallu zai ce wannan littafi dama ba abai shi ba dama ban san shi ba la yughadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha bai bar karami ba balanta na babba duk iya ciki akwai to daga wannan shine aikin da ke kanmu ya yan uwa mu san da wannan kar farin ciki da jin daɗi da walwala ya sa ka fada control Allah iya kula da kai kar bakin ciki ko talauci ko damuwa ya sa ka fita da control Allah iya tare da kai kowa duk talaucinka duk arzikinka duk mulkinka Allah iya tafe da kai iya kula da kai wannan shine maudu'in kutubar mu a yau mu sani ya ƴan uwa wannan maudu'i na muraqaba ta ka tsantsan da kuma ka kwana ka sani Allah iya kula da kai kuma iya tsinkayen duk abin da kake aikatawa iya da buƙatuwa zuwa ga manyanmu da ƙanananmu iya da buƙatuwa zuwa ga mazaje da mataye iya da buƙatuwa zuwa ga masu mulki da mabiya masu mulki iya da buƙatuwa gun talakawa da mawadata haka nan iya da buƙatuwa gun malamai da ɗaliban ilimi musamman musamman a wannan zamani namu wanda ya cika da fitina ya cika da fitina da abubuwa na saɓon Allah da abubuwa na ƙin gaskiya da fashi da gaskiya wa umurun munkira da al'amura wanda shari'a ta kyamace su wajen jinsu ko ganinsu wa amalun shani'a da ayyuka munana masu muni a gun Allah subhanahu wa ta'ala masani cewa illa marahim Allah ba wanda zai kubuta daga sharin wannan zamanin da miyagun maganganu da ayyuka sai wanda Allah ya ji kansa mai rahama Allah ya samu da cikinsu domin innahu huwal azizur rahim Allah ta'ala mabuwaye ne ko mai jinkai ne musani ya ƴan uwa a wannan zamanin da muke raye a ciki dan adam iya da iko iya da iko da dama an yasir ila munkarul kabir ya sadu zuwa ga abu mai muni an da shari'a ta kyamace shi wa huwa fi hujri baiti iya cikin dakin sa kwance duk wani abu mai muni kana dakin ka kwance zaka iya saduwa gare shi yayin ta kai ta ka wannan wayar hannun ba abin da ba aikatawa da ita wa ansuma wal iyaz billah har irin abin da ake na kamar zina ko biyan bukatar ɗa namiji ga ya mace haka suke da wayansu abin ya kai ya kawo ba wata fitsara da wanda dalilinta Allah ya kifar da al'ummatai a baya yanzu a yanzu wannan wayar hannu ba ta aikata shi babu shi kana ɗakinka a kwanci a kan gadonka a ɗakinka za ka sa da dukkan wani munkirin abu da Allah ya kyamace shi shari'a ta turar da shi to kana cikin ɗakinka za ka sado shi duna an yi shuru biya ahad a lokacin masu aikata wanda ba su damu ba wani ma kawai ya dauka abin ne kawai wai zamani ne ya zo da shi ko ba wani cewa shari'a a kansa haka nan dan adam wa'ansu da yawa ya tsufu fi alwani dalalat za su yi dawafi akan nau'i nau'i nau'i na bata wa shubuhat da shubuhohi wal hawa da son zuciya mutum iya kwanci akan gadonsa zai yi nutso a cikin bata a cikin ayyuka na asha ayyuka da suke da kyamata a gun Allah da shari'a iya kwanci a ɗakinsa bayan Allah mu sani a yau halin da al'umma mafi yawa suke ci kenan la asima min amrillah illa marai ba wanda ya samu tsaro daga wannan al'amari sai wanda Allah ta'ala ya ji kansa Allah ya sa muna cikin wanda ya ji kansu mutum yajlisu rajulu aw mar'a mutum namiji zai zauna ko mace iya cikin ɗakinsa a zaune yumkinu an yafa ma yasha iya da ikon ya aikata duk abin da ya so duk abin da ya so ya sa waya ya zagi wannan ya sa waya ya bata wannan ya sa waya ya kirawo abokiyar zinarsa ta zo ta same shi a hotel ko a wani ɗakinsa ko a wani gidansa a bayan gari iya kwance ya buga waya ya tada firashi iya kwance a ɗakinsa iya kwance a waya iya kwance a ɗakinsa ya sa waya ya kira ya bata wannan yayi ƙarya yayi shari duk abama zai iya yi iya kwanci a ɗakin sa ya falu ma yasha wa an yanzura ila kulli ma yurid kuma dan adam iya da dama a yau kana kwanci a ɗakin ka ka duk abin da kaga dama ko tsiraici kake so gani za ka gani kaga masu liwadi ra'ayil aini kaga mazinata ra'ayil aini wa an su dewa daga cikin musulmi sun fada wannan wajin suna cikin wannan kwarin tsubutsu kuma sun manta da cewa manzon Allah iya ce aina ni ta zayyani idanuwa suna zina zina kuma annazu duk wanda idan sai ce zo ke kallon batsa ko a waya ne ba fizikali ba ko a waya kake kallo to malamai su ce hukuncinka hukuncin wanda yake ganin tsirara a fili tunda manzon Allah ya ce la'anallahu an-nazira wal manzura ilai Allah ta'ala ya la'anci mai bude tsiraicin sa a gani da mai kallon tsiraici daga gangan duka Allah ya kwashe musu albarka a wannan zamani ya uwa da muke raye a ciki mu yi taka tsantsan da wannan rayuwa da yawa da yawa da yawa ana sawa mahaifa suna kuka da yayansu mu'amalarsu da yayansu babu daɗi iyaye suna kuka maza da mata akan ƴaƴansu wa'an sun fi ƙarfinsu wa'ansu su ne suke juya su suke sa su abin da ba su yi niyya ba he su yi sadaka rasulul karim manzon Allah yayi gaskiya ya ce idan kiyama ta kusa daga cikin alamunta taridul amata rabbataha baiwa za ta tsuguna ta aifi mai gidanta a yau wa'an su mahaifan umarnin ƴaƴansu suke bi idan ƴaƴansu ba su so ba ba za su taɓa yin komai ba abin ya zama upside down an juya abin maimakon ‘ya'ya su karɓi umarni da gun mahaifa ta wa'ansu mahaifan su ne suke karɓar umarni a gun ‘ya'yansu a wannan zamanin akwai irin wannan musiba a wannan zamani ya ‘yan uwa da yawa daga jikin mataye da aka aura suna koke game da mu'amalarsu da mazajensu mazajen suna tozartar da su suna cutarsu sun gaza wajen sauƙi haƙoƙi da allah ya ɗora musu wannan kuma abu ne wanda ya fantsamu namiji zai bai da mace kamar baiwa ya auro ta kawai sai abin da ya ga dama ya je ya kashewa karuwa a matar banza kudi dubbai amma haƙƙin da Allah ya ɗora masa na ciyarwa da shayarwa da tubatarwa ba zai yi ba ba mu gana mai kyau ba mu amala mai kyau ta zama kamar baiwa a al'adance wa'ansu daga cikin mazajen musulmai hasali ma suna kiran su kansu ahalus sunna to wa'ansu da yawa suna cikin wannan musibar da yawa ku je zaurukan malaman mu ku gani da wahala rana ta fito wani ba a samu mata sun kai karan mazajen su ba ku je kotunan musulunci wani wani a ce wata uku ba shi ba ita wani ya kaurace mata wata baya bata abinci manzon Allah dab da ajalinsa iya cewa fattaqullah ku ji tsoron Allah ko kuma as-salatu wa malakat aymanukum iya cikin wasiyar manzon Allah ta karshe karshe a rayuwarsa yake cewa sallah ku kiyaye ku kiyaye abin da hannunku ya mallaka matanku da bayanku ku kiyaye su akwai amana wa ansu mazajen suna cin amanar iyalansu walizalika fi misli hadhihi alawqatul azmina a wannan lokutan da wannan zamanin yayin uwa to babu shakka babu makawa sai an yi magana kan muraqaba wa an sumanta Allah iya kallon su wa an su duniya ta tafi da su wa an su shedan ya busa musu algaita a kunne ya toshe musu ba sa jin Allah ba sa jin manzon Allah dan adam musulmi ka zamto kana yi wa kanka wa'azi kana yi wa dan wanka wa'azi fa innal quluba yahsulu laha min alwanil ghafla domin zukatan yau sun cika da rabkara wa muhammatu shahawat wa zul wal sun cika da san zalunci sun cika da san sha'awai sha'awai da san zuciya kuma sun cika da san ha'inci hafiz ibn al-qayyim al-jawziyya Allah ta'ala ya masa rahama a cikin littafin sa madarikus saliki ne yake cewa abinda ake nabi da muraqaba shine ka sani kai ilimi kai bawa ka sani ka tabbatar kai yaqini bi ila Allah subhanahu wa ta'ala ala zahiri ko batinika Allah iya tsinkayarka a zahirinka da baɗininka ka yi ilimi ka san wannan kamar a ce a haɗa biyar da biyar ya ba da goma a haɗa ɗaya da ɗaya ya ba da biyu wannan ya ƙini ne kowa ya san wannan ba mai shakka akan wannan to ka sani duk inda ka shiga duk inda ka ɓuya to Allah iya tsinkayarka wannan shi ne muraƙaba kamar yadda shi shekul islamin da ƙaimul jau zai ya fassara ko daɗi ko wahala ko inda aka sanka ko inda ba a sanka ba ko farin ciki ko bakin ciki ko talauci ko wadata kar ka fita da control ka san Allah ya ɗora ma dokoki da iyakoki dawama akan wannan ka san Allah iya tsinkayen ka iya ganin ka ka ilimi akan wannan shine shekul islam ke tahira ke nabi da muraqaba yace qil insana anna Allah yanzuru ilai ka tabbatar Allah iya tsinkayen ka iya kallon ka wa annahu la yakfa alaihi shay'un min ahwalik ba wani al'amarin ka da zai buya wa Allah ba zai yi ba Allah ya san cikin ka ya san bayan ka Allah ya fi kowa saninka Allah ta'ala shi ne wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid jijiyar da ke cikin cikin wuyanka to Allah ya fi kusa da kai akan ita ilimi akan wannan da ta karɓa shine muraqaba iya cikin hadisin jibril wanda yazo yake tambayar manzon Allah musulunci imani ihsani sai yake ce masa anta abdullahi ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak ka bauta ma wa Allah kamar kana ganin Allah in ba ka ganin shi shi iya kallonka wannan shine muraqaba Allah iya kallonka bayan Allah mu sani al muraqaba asasul a'malul qalbiyya ita muraqaba ita ce asalin dukkan wani aiki na zuciya ikhlasi imani yi dan Allah tawazi'u to to a muraqaba ita ce tushensa idan ba muraqaba ba imani ba ba tauhidi ma ba aqida ma in dai baka san Allah iya kallon ka ba in dai baka yi dan Allah in dai ka rasa muraqaba ka rasa komai asasu a'malul qalbiyya kullaha haka malamai suka ce muraqaba shine asalin dukkan wani aiki na zuciya wayya umuduha shine kuma ginshikin da zuciya take daura akan sa allazi qiyamu habihi wanda zuciya take tsaye zuciyar mai imani to tana tsaye akan muraqaba an ta'budallaha ka annaka tarahu shine duk inda ka fada ka shiga ka san ka tabbatar ka Allah ta'ala yana kallon ka Abu Habs ya fada wa Abi Usman an-Naisaburi Allah ta'ala ya musu rahama gaba daya shi Abu Habs yake fada wa dalibinsa Abu Abi Usman an-Naisaburi yake cewa iza jalasta lin-nas idan Allah ya kaddara ma zama cikin mutane ka haɗu da mutane kuke zaune da su to fa kun wa'is li nafsi ka zamto kana yi wa kanka wa'azi gaji ko ka yi wa kanka wa'azi wala ya gorannaka ijtima'uhum alai ka taruwar da suke a gunka ya ruɗe ka fa innahum yuraqibuna zahiruka su abin da suke gani zahirin ka suke kallo wallahu yuraqibu batinuka kuma Allah sirrin ka yake kallo kar mutane su saka dagawa wanda wannan wadin har wasu daga cikin malamai masu da'awa ya hau kansu daga an fara sai Allahu akbar sai ga mutum ya fita da control kuma abubuwan da yake fada ba sa saiti wasu masu da'awa sun rudu da wannan karka yadda wannan mabiyin ba abin da zai yi ma kabarinka daban nasa daban ka tsarkake zuciyarka kai ikilasi mutum daya ya gane kuskure dalilinka ya fi a cika ma duniya da dukiya mafi tsada a wannan lokaci kar ka rudu da yawan mutane kabbara su hayaniyarsu kar ya fidda kai daga control kar ya sa kai abin da ba halinka bane idan mutum iya wannan ba shi da muraqaba ba shi da muraqaba haka nan masu kudi ka kula bin da al'umma suke muku da sai wani fadanci da faduwa da rusunawa kare rude ka kare sa ma girman kai kai muraqaba Allah iyaka kana girman kai to Allah ya watsi da kai me mulki kar kujeran mulki yau ta saka fita da control ya saka dagawa ko zalunci ka sani wannan masu zuga kaɗe akwai ran da a duniyar ma wallahi ba su ba kai honorable da ake faɗa excellency da ake faɗa kujerar ake yi wa ba kai ba ne in kana so gwada mutane ka sauka da kujerar yau kai wata ɗaya gani wani ma in yi haɗa kai a titi ko hannu ba zai ɗaga ma ba haka nan kuɗi su ne suke sa ake ce ma ranka ya daɗe alan guburu wallahi kuɗin ne idan ba kuɗin ka talauce ba mai kula ka sai wanda suka san mutunci su za su kula ka kawai domin ɗan adam baya manta alkhairi inda mai imani ne an fahimci wannan kar kuɗi ko mulki ko ƙarfi ko wata hikima ta saka fitar control duk duniya ce kawai ka zama to kana muraqaba kai da mahallicinka inna allaha la yakfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama Allah yake ba abin da yake buya gare shi a samai ko kasai babu shi duk inda ka kuɗe ka buya kai abu to Allah iya gare ka Allah ta'ala yake cewa amma yakunu min najwa salasin illa huwa rabi'u duk masu ganawa idan su uku ne Allah ne na hudunsu wala khamsatin illa huwa sadisuhu idan su biyar ne Allah ne na shidan su wala anna min zalika wala kafa illa huwa ma'ahum aina makam ko ƙasa da uku ko sama da shida Allah da ya ce iya tare da kuma zai ba su labari a ranar kiyama duk abin da suka aikata kasan da wannan shine muraqaba ya dan uwa wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir Allah iya tare da ku duk inda kuke Allah ya ce aina iya cikin umum kalmar ta take nuna umumul lafz duk inda kake Allah iya kula da kai ya dan uwa ka sani wannan shine muraqaba Allah iya kula da kai ya san ka ya san cikin ka ya san bayan ka kar ka fake da wani abu ka ce Allah zai daga maka fa lahira wallahi ba zai yi ba ya sa ya dokoki ya san iyakoki ka kiyaye kawai wa alamu anna Allah ya alamu fi anfusikum fahadaru kusan cewa Allah iya ya san abin da kuka boye a ranku ya sani in nufinka alkhairi ya sani in shari ka boye ya sani in za ka fake kai abu kaza ka fake da abu kaza ya sani idan za ka fake da addini ka cuci al'umma Allah ya sani idan za ka fake da sulhu ka ɓata wani al'amari Allah ya sani idan za ka fake da kaza kai kaza Allah ya sani wa alamu anna Allah ya alamu ma fi anfusikum Allah ya san abin da kuka koyi a zukatanku fa hazaruhu ku kiyaye shi Allah da kansa yake wannan wazo ku kiyaye Allah ya san abin da kuka koyi wa kana Allahu ala kulli shay'in raqiba duk abin da kuke Allah iya kula da ku iya ta iya iya muku talala ya san ku zai kama ku alam ya alam bi anna allaha yara shin me gulma ko munafiki ko wanda zai fake da addini cuci mutane ko wanda zai buga waya ya bata wani ko ya gyara wani ko ya tada farashi ko ya yi kaza shin baya sanin Allah iya kallonsa ne ya manta alam ya alam bi anna Allah yara ka manta Allah iya ganinka ko ka buye a hotel kai fasadi kai lalata ko ka bude a gidanka na bayan gari ko a gidanka a ina ne ko a garin ko a gidan ba garin ku kana manta Allah iya ganinka alam ya alam bi anna Allah yara masaniya ƴan uwana masu albarka iyakan musulmi ya sani cewa yayi yaqini bi anna Allah yarahu Allah iya kallonka wa yahduru hadha fi kulli lahza min lahzati alhaya kullun ka dinga dirsa wannan rayuwa duk sakan karka manta da wannan ka sani Allah iya kallonka duk sakan ka san wannan hili ne saka muraqaba ya dan uwa hatta ya kammala yaqin har ka cike yaqini ka mutu da imani bi anna la muttali'un alaiha Allah iya kallonka iya kallon rayuwarka alimun bi asrariha Allah ya san duk abin da ka boye ya san abin da ka bayyana raqibun ala a'maliha Allah iya iya kula iya bin ku sau da kafa kan duk aikin da kuke aikatawa qa'imun alaiha Allah ta'ala iya tsaye akan rayuwarka akan dukkan ma abin da dan adam zai aikata Imam Sufyan as-Sauri Allah ta'ala ya masa rahama yace alayka bil muraqaba ya kai dan uwa musulmi alayka ismu fi'il amrin ka dau muraqaba karata ya ta auyanka na tafiya da ita karka manta ta a gida karka manta ta a mota duk inda ka tsugunda tana gefen ka ajiye ka san duk abin da kake Allah iya tsinkayenka shine alayka bil muraqaba mimman la tukfa alaihi khafiya ka sani kana gaba ga wanda ba abin da yake boye masa kana gaban Allah Allah ba abin da zai boye masa wa alayka bir raja mimman yamliku lafa imam sufyan sauri yake cewa ina gargadinka ka zamto mai kwadayi agun Allah shine alwafa mai cika al'amura duk wanda za ka yi kwaɗayin abin hannunsa naƙis ne bai cika alwafa ba alwafi huwallah wanda yake cikawa kowa ya bawa kowa ci ne Allah ɗan adam bai isa ya wadatar da kowa a rayuwarsa bai isa ba shi ma mabukaci ne abun Allah ya aihuwan nasu an tumul fuqara'u ila Allah ya ku masu imani ya ya ku mutane ku sani mabukata ne ku abun Allah Allah ne mawadaci wa alayka bil hazr mimman yamliku al-uquba ka kiyaye wanda ya mallaki hukuma ka kiyaye Allah iya da wuta a lahira iya nan ya tanaje ta tana nan dan saboda masu sabansa Abdullahi bin Mubarak Allah ta'ala ya masa rahama yake faɗa ga wani mutum cewa raqibullah ya fulan ya wane kai muraqaba a rayuwar ka kula kar iskar duniya ta dauke ka ka zamto mai ta ka tsantsan a wannan rayuwar fasalahu ar-rajul anil muraqaba shi wancan mutum sai yake tambayar abdullahi bin mubarak algabta mana me muraqaba me ake nufi da muraqaba fa qala lahu sai abdullahi bin mubarak yace da shi kun abadan ka annaka tara Allah azza wajal ka zamto har abada kamar idan ka iya iya gane ma Allah idan idan ka iya gane ma Allah zaka sha giya idan idan ka iya gane ma Allah zaka yi zina idan idan ka iya gane ma Allah zaka yi zaka ci rashawa da hanci da riba kaga din mai imani ba zai wannan ba to ka kaddarawa kan kamar kana kallon Allah abdullahi bin dinar allah ta'ala ya masa rahama ya ce wata rana muna tafiya tare da umar ɗan kaɓab a hanyar mu ta zuwa gari maka mun tafi za mu je maka da umar ɗan kaɓab fa'arrasna bi ba da ɗari sai muka ɗan huta har gyangyaɗi ya fara ɗaukar mu a wajen wata bishiya haka mun gaji da tafiya za mu ɗan huta fan hadara alaina ra'in min aljabal kawai sai ga wani makiwaci ya gangaro ta kan wani dutse da dabbobinsa ya gangaro inda muke hutawa faƙar lahu umar sai umar ɗan karɗabe ce da shi ya ra'ai ya kai makiwaci bi ina shata min hadihil gana ka siyar mana akuya ɗaya mana a wannan dabbobin umar ɗan karɗabe faɗa wancan mai kiwon dabbobin siyar mana guda ɗaya faƙalar ra'i mai kiwon dabbobi sai ya ce innahu mamulukun ni ba bawa ne dabbobin na mai kiwon na mai gidana ne kiwonsa nake ba dabbobi na bane da ni da dabbobin duk mallakar mai gidana ne faƙalar lahu umar sai umar yake cewa wannan bawan Allah qala qulli sayyidika akal hadhib idan ka siyar mana da daya kaga mai gidanka baya kallon ka umar iya gwada shi ne idan ka je ka fada wa mai gidanka kura ta cinye wannan akuyar guda daya ka tafi kana korowa an zuka fin ka dawo kura ta cinye daya ba gani ba umar ya fada wannan mai kiwon dabbobin fa qala al abd shi wannan bawan sai ce da umar aina Allah la hawla wala quwwata illa billah aina Allah haka yace ina Allah kuma yake idan na cewa mai gida na kura ta cinye ina Allah yake na isa na ɓoyewa Allah ne fabaka umar umar sai kama kuka ya kama kuka ya ce har makiwaci bawa a jeji ya san tauhidi ya san Allah iya ganinsa iya tsoron Allah a matsayinsa na bawa wanda rayuwar duniyar ma baya jin dadinta takarrar hadhihi kalima Umar ya dinga maimaita wannan kalmar aina Allah aina Allah aina Allah Abdullahi bin Dinar yace Umar dan kadabi zai ce mu fatsa zuwa maka mu fasa zuwa maka yake bi yake bi sai da ya samo garin da bawan nan yake ya je ya nemi ubangidan bawan nan ya ce na zo da Allah ina neman alfarma ka siyar min da bawanka ya ce a yi na hagan shi ya ce na gan shi iya kiwo ya ban sha'awa siyar min da shi ya ce umar ba abin da za ka nema ban ma ba na siyar ma sai ya ce kuma ka shaida wannan bawan naka na yan tahiyya zama ɗan dabbobinka ne ya ce nawa ne ya ce siyar min dabbobin wannan bawan Allah ya sayarwa umar dabbobin ya ce ya mallaka wa bawan gaba ɗaya da dabbobin da shi ya sallame shi kaga tun a duniya Allah ya gwada mana kiyaye Allah shine kwanciyar hankali ga duniya idan ka tada hankalinka kai ƙarya kai ha'inci ka nuna kamar Allah baya kallon ka ta haram to da ka kwantar da hankalinka Allah zai kama da cikin kwanciyar hankali fa kulu hali amariya wannan ka'ida ce ta musulunci man duk wani wanda ya ji tsoron haram dan Allah ya kiyaye awwadahu Allah bihi khairin min bima huwa khairin minhu Allah zai zai bashi abin da yafi abin da ya bari alkhairi mu kiyaye ƴan uwa wannan shine muraqaba bawa ya ce ina Allah yake kuma in nasiyar kuma Allah fa ya zance da shi wa ala haza wa gada ala sayyidin ra'i umar dan kaddabe ya jijjifi ya samu shugaban bawan nan sai bawan ya yanta shi mu sani ya uwa wani mai hikima yana cewa idza ma kalauta dahara yawman fala taqul khalautu walakin qul alayya raqib idan ka samu kanka a wani gu kai kadai a wofince ba a san ka ba ba wanda ya san ka to karkace yau kai yau na kubuta yau na wofinta ba idan da ya san ni walakin faqul alayya raqib kai shi a guna akwai raqib da ajidu suna nan ban isa da boye musu ba duk inda na fake suna tare da su fala tasabanna allaha yaghfilu sa'a karka taba tsammanin Allah zai gafara na sakan daya wa an wala an tukfa alayhi yaghib ba abin da isa kuma ya ɓoye ɓoye wa Allah ba wani su alamtar annal yau ma asra'u zahibin ba haka yau tana da saurin ficewa ba ne yau ɗin na tana da saurin ficewa wa anna gadan anin naziri na karibi wa anna gadan lin naziri na karib kuma gobe a gun masu kula da yau da gobe kusa ce gobe kusa ce gobe kiyama tana nan kusa da kai ka sani yau ɗin nan za ta wuce ta shuɗa kuma gobe alkiyama tana kusa Allah ta'ala yake cewa wa ma takunu fi sha'ani wa ma tattalo mini min ƙur'ani ba ku zamto cikin wani al'amari bai na yau da gobanku a duniya ba ka kasance cikin masu karanta alƙur'ani ba wala ya amalu na mina amale ko ma wani irin aiki ke aikatawa allah ce in illa kunna alaikum shahuda faci a ce muna da masu ba da shaida kan ko ƙur'ani kake karantawa in dai kana yi dan riya dan mutane su gane wallahi allah ya ce inna kunna alaikum shahudan akwai kiraman katibi da ba su da ƙarya idan sallah kake dan a fada idan sadaka kake dan a fada idan me kake dan a gani illa kunna alaikum shuhudan istufiduna fi alati duk lokacin da ku za cikin wani aiki ku yi taka tsantsan da wannan rayuwar Allah ta'ala ya taimake mu ya mana albarka ya sa mu yi lafiya mu gama lafiya da wannan rayuwar da ƙarshe ƴan uwa dukkan wani mai kula da yau da gobe wanda yake da tunani a wannan rayuwar ya san al'amarin rayuwar nan ba shi da kyau musamman musamman mu da Allah ya jarabe mu da zama a wannan ƙasa al'amura kullun taɓarɓarewa suke kullun lalacewa suke yau in ka ji to na gobe sai ya fi na yau ɓaci haka ake wannan tafiyar ya kamata mu nazari ni taka tsantsan mu gane kan cewa akwai abubuwan da in zamani ya rikici za ka rike su ka tsira amma guguwar wannan zamanin tana tafiya da mutane da yawa ana wannan surutan ana wannan zace-zacen mutane kuma suna mutuwa mutane suna mutuwa wani iya mutuwa da mummunan zato a ransa wani iska zamani ta kawo masa wani abu ya shaƙa ya amayar kuma zai mutu bai tabbatar da ingancin abu ba mai halaccinsa mai ingancinsa ana mutuwa fa ana mutuwa kuma zamani ya zo da rikitattun abubuwa ga suna saboda ka muita ka tsantsan abu na farko ya zamto mun yi wa bakinmu da zani ka ji da kanka karka damu da rayuwar wani a wannan rayuwar me kake yi me ba ka yi me mai kyau mai mara kyau a imamul hassan da basir yake cewa duk mutumin da ya shagala da zantuttukan mutane a yau to alama ce cewa Allah ya watsi da shi in dai maganar mutace ita ce a bakin wane yayi kaza wane bai yi ba su wane kaza su wane yan kaza imamul hasan al-basri yace wallahi alama ce Allah ya dauke hannunsa da kanka karar kuma a duniya duk abin da ka nema kana samu akwai ranar kin dallanci a ran lahira za a gane Allah iya tare da kai ba tare da kai a lahira ake gane ba sau da ka mu kiyaye harasunan mai yayin abu na biyu mai yawaita alkhairi duk abin da Allah ya hore maka bayar wannan shine zaman ka lafiya a duniya da lahira idan kake kyautatawa bayan Allah Allah zai so ka zai yafe maka sakuranka kai ma Allah zai so ka zai jaka cikin rahamarsa amma idan ka zama to kai ne haddasa na bala'i ga bayan Allah to Allah zai watsi da kai Allah ta'ala ya taimake mu ya bamu lafiya da zaman lafiya wannan ƙasa ta mu Allah ta'ala ya bamu lafiya da zaman lafiya ya zaunar da mu lafiya yayi wa shugabannin mu jagora ya ba su ikon kiyaye haƙoƙin mu mu kuma Allah ya bamu ikon yi musu biyayya Allah ka yi riko da hannayensu gurɓatattu ɓatattu Allah ka gyara su ba abin da ya fi ƙarfinka ya Allah Allah ka gyara mana ɓatattun mu ya Allah mu kuma Allah ka tsaye da mu akan gaskiya da imani muna roƙon Allah ta alama mata mu Allah ya ji kansu kuncin rayuwa da ake ciki Allah ka mana saukin sa ya Allah irin musifa tashin abubuwa ba kai ba kafa Allah ka mana saukin wannan al'amari Allah ka ba mu da mana mai albarka Allah ka ba mu da mana mai albarka malami zaka ce to Allah ya saka da alkhairi amma wannan ba dalili bane idan wani yayi zalunci kar karama masa da zalunci kai ka kiyaye haƙin Allah a kansa shi kuma yaji Allah ya mai hisabi to bujerewar mata da suke mazajin su kamar yadda malai ya faɗa to kar ya sa kai kuma ka sauki haƙin iyalinka a kanka idan kun he ku mutuwar kasko kenan kai baka sha ba ita ba ta sha ba amma haƙƙin ta ne a kanka kai mata wannan ko ta sabi Allah ko ta bujire to kai dai ka sauki haƙinka in yaso ita kuma sai Allah ya tambaye ta ibadallah inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan mi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima allahumma salli wa sallim wa anim wa akrim ala hadha nabiyil karim allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin qumu ila salatikum yarhamukumullah